بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر شاتكوز غواتم المحرم شكرا تدبو دريه دار بإندا بير bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama wanda ya dace da lissafin biyar ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 48 insha Allah cikin jiran gidarsa daga littafin As-Sunna wallafa al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama wannan littafi na shi yana daga cikin muhimman littattafai da ake ciro aqida da manhajin ahlus sunna wal jamaa Allah ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiya wannan malami inda yake mana karatu akan wato siffar maganar Allah ubangiji madaukakin sarki zamu tashi a lambar tarjuma ta 616 inda yake da 616 inda yake haddasana Amr ibn Uthman قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صدقه أبي معاوية عن عياد بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك قلت بلى قال إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر فقال سل تؤطه wannan riwaya ce wadda take ɗaya daga cikin riwayoyi mun ji ta a baya duk da yake ai take haka tana da matsala amma asalin hadisin ingantacce ne malam yace daga Amr ibn Uthman حدثنا الوليد ابن مسلم الوليد ابن مسلم عالم أهل الشام وندا عالم أهل الشام وليد ابن مسلم أنا تهمة سادة تدليسنش kuma gashi yayi an ana ya rushe ga ta 195 ne daga sadaqa ibnu abdullah as-samin shine ake ce ma abu muawiya shi kuma yace daga iyab ibnu abdullah ibnu abdurrahman al-qurashi wanda shi kuma daga Jabiru dan Abdullahi yake riwaya sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan sahabi Jabiru dan Abdullahi dan Haram wanda an kashe baban shi a yakin Uhud yana daga cikin shuhada'u na farko farko qala yace qala li rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace muni yace wa Jabiru bayan mutuwar baban nasa kenan ala ukhbiruka shin bana baka labari ba qultu bala nace kwarai ko ya rasulullah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna abaka urida ala rabbih laysa bainahu wa bainahu sitr babanka bayan ya rasu an kashe shi yayi shahada an gabatar da shi gaba ga Allah ubangiji tsakanin shi da Allah babu wani shamaki fa qala sai Allah ya ce masa sal tuqa fada abinda kake so za a yi maka eh isnadin yana da rauni saboda sadaqatu ibn abdullahi samin da'ifi ne da kuma an ana ta alwalid ibn muslim amma hadisi ne ingantacce babu matsala akan insha Allah shi kan shi wannan malami ibn abi asim ya fita da shi a cikin kitabul jihad haka nan usman ibn sa'id ad-darimi a cikin ardu al-jahmiya haka nan imamu ahmad ibn hanbal ta wata hanya abinda hadisin ke tabbatarwa shine gashi Allah yana magana qala da sana hubbatu ibn khalid al-qaisi kenan qala da sana hammam hammam wannan shine ibn yahya ibn dinar an qatada wato ibnu da'amat as-sadusi an safwan ibnu muharriz safwan ibnu muharriz al-mazini al-basri an ibnu umara daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain yace sa'alahu rajulun wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi najwa me kaji game da ganawar Allah da bayinsa wani hadisi kake da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da batun ganawar Allah da bayinsa faqala sai ibnu umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa yudlillahu al-abda yawmal qiyamati hatta yada'a kanafahu alaihi Allah zai kusanto da bawa kusa da shi ranar alkiyama har sai ya sanya masa ainihin wato zai sanya mashi abin nan ya dafa kafaɗarsa fa ya ƙulu lahu ya ce masa fadakar alhaditha sai ya ambaci hadisu game da muka ambata wannan hadisi ingantacce ne isnadin shi rijalu shaykhaini ne musamman saboda Hammam ibn Yahya shine dalibi mafi nagarta dake ruwaito hadisi daga Hammam daga Qatada malamin su kuma asalin hadisin ma Bukhari ya fitar da shi da Ibn Khuzaima da Al-Ajurri a cikin Ash-Shari'a dukkanin su ta hanyar Hammam din nan Ibn Yahya ibn Dinar malam kaga shi ma yana maganan Allah zai magana da shi zai magana da bawa daga shi sai shi قال حدثنا أبو كامل أبو كامل الحافظ الفضيل ابن الحسين كينان الجهدل قال حدثنا أبو عوانا لقمال منش أبو عوانا أن قتادة هو ابن دعامة أن صفوان ابن محرز إرن ديوانس إسناد النه أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهو wannan shi ma yana cikin sahih bukhari da kuma abin da littafin al-asma'u was sifat na al-imam al-baihaqi sannan muslim ma ya rawaito shi ta wata hanya da shi da Ahmad da Ibn Maja da Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan. Qala haddathana Hafs ibn Ghiyas babban malami alƙalin nan Hafs ibn Ghiyas ibn Talq wa Waqi'un da shi da Waqi' ibn al-Jarrah. Su biyun an al-A'mash daga al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi babban malamin. An Khaythama an Adi ibn Hatim daga Sayyidina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. qala wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace wa ma minkum min ahadin babu wani a cikin ku illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyamah face sai ya zama Allah zai magana da shi ranar alkiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuma babu mai fassara tsakanin mutumin da tsakanin Allah ubangiji madaukin sarki Allah ka sa mu tsira wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da ainihin wato sahihu muslim shi ma yana tabbatar da lalle Allah zai magana da bayinsa ranar alkiyama da yaren da ya ga dama da yadda ya ga dama babun malai sake cewa ga wani babi har ila yau da waɗannan babuka ne da yake tafarfasawa game da batu akan magana Allah ubangiji madaukakin sarki qala hadathana ibrahim ibn al-munzir al-huzami qala hadathana ibrahim ibn muhajir ibn mismar an umar ibn habs ibn zakwan an maula al-haraqa أبو بكر قال أبو بكر وهو الألاء إن شاء الله وكان الهزامي لا يقول لنا قط إلا مولى الحرقة ومن قال غيرها غير هذا فقد غلط عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله قرأ إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجساد تحمل هذا وطوبى لألسن تنطق بهذا wannan hadisi na farko tukunna isnadin kamar yadda malai ya kawo shi Ibrahim ibn al-Munzir al-Khuzani Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah wannan yana da hadisi a cikin Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da haka malami ne thiqa min thiqat shi kuma daga malamin shi Ibrahim ibn Muhajir ibn Mismar wanda shi ma amintacce ne to daga inda aka fara samun matsala an an Umar ibn Hafs ibn Zakwan Umar ibn Hafs ibn Zakwan matruki malamai sun yi watsi da al'amarin sa to shine yace kuma an maulal haraqa daga bararran bawan haraqatu sai kala Abu Bakr Abu Bakr shine littafin Abu Bakr ibn Abi Asim yace wa huwa al-ala'u insha Allah wannan bararran bawa da aka kawo mubahan don Allah ya so ala'u ne dan Abdurrahman dan Yaqub Abu Shibl al-Madi shi aka fi da suna Maulal Haraka ita kuma Haraka wata mata ce a cikin Juhaina tana da wani bawa da aka san shi da karantar da hadisi to sai ana ce mashi bararran bawanta to da aka zo a cikin wannan isnadi sai kai aka ce bararran bawanta kaga bararran bawanta yi A ne ko B ko C to kai mai littafin shi malam Ibn Abi Asim sai ya ce wannan mutumin da aka faɗa mubahami anan to in Allah ya so al'ala'u sai ya ce wa kana al-Huzani in ji shi malam Ibn Abi Asim malamin mu al-Huzani wancan Ibrahim bin Muzir kenan la yaqulu lana qattu illa maulal harafa in dai zai bada hadisin nan sai dai aji ya ce an maulal harafa bai ambata ya ce wani wa man qala ghayra hadha duk wanda ka ji a 'yan makarantarmu ya zo ya faɗi wani abu wanda ba wannan ba faƙar galata a shi yawa malam za'ida ne duk hadisin a gabanmu aka bayar kuma duk in zai karantar sai dai ya ce maulal haraka baya ayyana waye maulan yanzu ijtihadin shi malam abubakar ibnu abi asim ne yace ni ina tabbatar da insha Allah to wannan to shi kuma wannan wannan bai da matsala malami ne fiqa min fiqat yana da hadisi a cikin muslim da al-kutub al-arba shi al-ala ibnu abdurrahman ibnu yaquba al-madini yace dama kuma dalibin abu hurairah ne an abi hurairah ta inji shi maula din yace ga abu hurairah qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah karaha qaha Allah da kansa ya karanta wa mala'iku su qaha ma anzalna alaykal qur'an tashqa surata 20 ko wanda take ci surata 20 tana da ayoyi kamar wajen 135 kuma kamar haka wa yasin sannan ya karanta musu yasin wal qur'anul hakim ita kuma ce surata 36 a cikin mushafi ayoyinta 83 qabla an yakhluqa adama bi alfai amin Allah ya musu wannan karatun su mala'iku tun kafin halitta adama da shekara 2000 falamma sami'atil mala'ikatul qur'ana da mala'iku suka ji alqur'ani Allah yana karantawa qalat sai suka ce tuba li ummati alherin Allah ya kai ga al'ummar da yanzilu hadha alaiha wanda za a sauka mata da wannan karatun mai dadi mai albarka wa tuba li ajsadin tahmilu haza kuma alherin Allah ya kai ga alrammomi na wannan al'umma wanda za su haddace wannan karatun wa tuba li alsunin tanfiqu bi haza alherin Allah ya kai ga makaranta da za su dinga tilawa wannan karatun a cikin wannan al'umma wannan hadisi kai daga jin shi kasa inda ya fuskanta ya zo ne don tabbatar da siffar magana Allah amma kuma bai inganta ba saboda raunin wancan Umar ibn Habs ibn Zakwan asalin hadisin al-Imam ad-Darimi ya ruwaito shi a cikin Fadailul Qur'an da Ibn Khuzaimah a cikin Kitabut Tauhid da At-Tabarani a cikin Al-Awsat da Baihaqi a cikin Al-Asma' was Sifat da Al-Lalaka'i a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahlus Sunnah wal Jama'a da kuma Al-Uqayli a cikin Ad-Du'afa wal Matrukin Ad-Du'afa wal Kabir amin dukkanin su ta wannan hanya ta Ibrahim ibn al-Mundhir al-Huzani zuwa kan wannan mutum mai suna Umar ibn Habs ibn Zakwan kamar yadda ka ji shi daga hadisi ne mai rauni ba a buƙatar kafa hujjar shi babun fi qauli rabbana azza wa jalla fi zikri qauli rabbana azza wa jalla sabaqat rahmati ghadabi wa kataba dhalika bi yadihi ala nafsihi babun dake bayani akan ambatan zancen Allah ubangijin madaukakin sarki da Allah yake cewa sabaqat rahmati ghadabi rahmata ta rigayi fushina wa kataba zalika bi yadihi ala nafsi kuma Allah ya rubuta kansa ya farlanta wa kansa haka da kan kanshi qala dasana abu salama yahya ibn khalaf qala dasana mu'tamir ibn sulaiman an abihi an qatada an abi rafi'in an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma qada Allahu ta'ala al-khalqa kataba bi yadihi fi kitabin indahu غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش أو كما قال إسناد حديث إسناد نيوان ديكي صحيح dukkanin mazajen mazajen da suke rijalul shekhai in banda shi Abu Salama Yahya ibn Khalaf al-Bahiri wanda aka san da al-Jubari shi yana da hadisi ne a cikin Muslim kawai bai da hadisi a cikin Bukhari shi kuma yana riwaya daga babban malami Mu'tamir ibn Sulaiman shi kuma daga baban shi shine Sulaiman dan Tarkhan kenan shi kuma daga Qatada ibn Du'ama daga Abu Rafi'in sahabin nan shi kuma daga Abu Hurairah Allah ubangiji ya kara musu yadda gaba daya qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma qadallahu al-khalqa yayin da Allah ya gama halitta halittu kataba bi yadihi fi kitabin inda sai ya rubuta da hannunsa a wani littafi da ke wurinsa galabat au qala sabakat ta galabaita ko ta wuce ita wace rahmati rahmata da tausayina sun wuce ghadabi sun girma fushina fa huwa indahu fawqal arshi wannan littafin yana tare da Allah akan al'arshinsa au kama qala ko kuma wani abu kwatankwacin wannan wannan hadisi kamar da muka faɗa hadisi ne sahihi bukhari ya ruwaito shi da Ahmad da Ibn Hibbana a cikin ainihin sahihi na Ibn Hibbana ma'anan cewa rahamata ta rigayi fushina shine wato rahamata ta riski dukkan bayina ba tare da sun cancanta ko sun yi aikin da suka cancanta haka ba tun farkon al'amari da Allah ya halicci bayi kyautu ta halittar su ya saukar da su a duniya ya ba su abinci ya ba su hankali ya ba su sutura ya ba su damar aikata ayyuka ya tare musu abubuwa mabambanta ga sunan a a a kamar da Allah yake faɗa kulu min tayyibati ma razaqnaku wala tatghaw fil ardi Allah ya ce ku ci daga arzikin da muka ba ku kada ku yi dagawa a bayan ƙasa fa yahilla alaikum ghadabi to kaga ashe rahmat ce akan gaba fihi go haka ne wala ta dago fil abdi fihi okay wala ta dago fihi fa yahilla alaykum ghadabi wa man yahilla alayhi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tadana cikin taha so kaga abinda Allah ya tun farko shine rahamar ba tare da mutane sun mishi komai ba ba tare da sun yi wani aiki ba ya ba su rahama ga baki ɗaya duk wani rayuwar da muke ciki cikin rahama Allah ce sai ga sunan Ar-Rahman shine suna na biyu a cikin jerin sunayen Allah banda banda sunan yanka na Allah to tare da cewa fushi siffa Allah ne kamar yadda ya faɗa a nan fa yahilla alaihi ghadabi amma baya daga cikin sunayen Allah cewa al-ghadub ba a cewa Allah mai fushi ba za a tsaga mai sunan fushi ba saboda fushin Allah yana yin shi ne idan ta kama amma siffar rahama siffa ce lazima gare shi ko da yaushe a cikin tausayi yake eh shi sa kullun yake yake yawan nanatawa yake ambatawa da sauransu ibadur rahman kullun in zai magana rahama sai ce ibadur rahman wato bayin Allah ne tausayi ina fata mun gane to tausayin Allah ta fuska ta farko kenan ta fuska ta biyu kuma rahamar da Allah yake ma bayinsa hatta masu laifi hatta kafirai rahmat tana gaba da fushinsa zai ta ba su mafita ya ta ba su mafita ko za su tuba saboda ya fi so ya sadar da su da rahamarsa fiye da ya sadar da su da azabarsa daga irin laifin da kafirai suka yi Allah wadda suke ta kiransu cewa ku zo ku tuba yahudawa ku zo ku musulunta masu laifi cikin musulmai ku tuba ku bi nagarta jiba waɗancan da suka yi li'ani bayan mafa sun gama li'ani annabi yana ce musu hal baina kuma min ta'ibin ba wanda ya tuba a cikin ba wanda ya tuba ne marhama Allah ba irin da mu muke ba da zarar mutum ya laifi sai a bata duka ayyukan shi na alkhairi duka sai dama can munafiki ne to daga nan sai a sai a fantsama shi sai ya bi shedan ne kun a taro shi ana nuna mishi a'a ka tuba ka tuba ka tuba ko a samu ya dace to Allah yana da wannan rahama mai fa'i wa rahmati wasi'at kulla shay'in azabi usibu bi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahama Allah ta wadaci komai Allah ka sa mu samu rahamaka suraka Allah madaukakin sarki ya yana da wannan siffa ta rahama kuma yana da siffa ta ainihin fushi idan aka saba masa qala hadathana yaqub ibn humayd qala hadathana anas ibn iyad wa muhammad ibn fulayh عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إن الله تعالى قد الخلق لما قد الخلق كتب كتابا على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي daga Yaqub ibn Humayd ibn Kasib mun sha jin hadisan shi a baya saduqun ne daga cikin malamai da suka karanta da wannan malami abu mai yawa a cikin littafin nan daga Anas ibn Iyad ibn Damra cikin rijalus sitta da shi da Muhammad ibn Fulay an al-Haris ibn Abdurrahman daga Ata ibn Mina maula ibn Abi Zibab kenan ad-Daws shi ma daga cikin rijalus sitta daga malam Abu Huraira radiyallahu anhu قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah ta'ala lamma qadal khalqa lalle Allah ubangiji sanda ya gama halitta halittu kataba kitaban ala nafsi sai rubuta wa kanshi wani littafi fa huwa mawdu'un indahu littafin na nan wajen Allah a cikin shi yace inna rahmati taglibu ghadab lalle rahamata ta galabaici fushina wannan isnadi ne kyakkyawa asalin hadisin muslim ya ruwaito shi da ibnu khuzaima ta hanyar anas dinnan zuwa ga al-harith babun yace ga wani babi har ila yau wannan babun kuma zai magana akan siffar kafirai a cikin jahannama Allah ka tsare قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غلب جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار ودرسه مثل احد قال yace حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال ابو بكر دان gidan abu shayba yana da hadisi da yawa cikin wannan littafi daga ubayd ubaydullah ibn musa ibn abil mukhtar daga shayban shayban shi kuma yace daga al-a'mash malam suleiman ibn al-mihran shi kuma daga abu salih wato as-samman kenan daga abu huraira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sai na burara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ghilabu jildil kafir kaurin fata kafiri za a in an tashi sanya kafirai a wuta za a ƙara musu girma su zama dibga dibga to kaurin fatar shi kafin a kai kan nama annabi yace ithnani wa arba'una zira'an zira'i 42 ne kaurin fatar shi bi zira'il jabbar kuma zira'in na Allah da shi za a gwada wa dirsuhu haƙorin shi fiƙa dirs shine haƙori wanda ake wanda ake abin nan da shi ake tauna kashi da shi dinnan misalu uhudin guda ɗaya kamar girman dutsen uhud to wannan to ita kuma yaya girman wutar da za a saka shi kenan kaga zai zama girman wutar wanda ta iya containing din shi fala haula wala quwwata illa billah kafirai su zai ma wannan muguwar siffa Allah ka tsare mu daga kafirci wannan hadisi yana cikin littafin al-Imam Tirmidhi a cikin sunan din shi wasful wasfu jahannam da bai haƙi a cikin al-asma was sifat kuma asalin shi ma Imam Muslim ya ruwaito shi zamu ji ma lafazin Imam Muslim malam yace wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Al-Hasan ibn Musa an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an Zaid ibn Aslam wannan isnadin yana da iskaliya a nan wajen zamu gani saboda duk da yake hadisi ne tabbatacce amma Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar saduqun ne yukhti'u yana yawan kuskure yace an aqa ibnu yasar daga aqau dan yasar an abi huraira radiyallahu anhu qal huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace dirsul kafiri mithlu uhudin haƙori guda ɗaya fiƙa na kafiri kamar girman dutsen uhud wa fakhiduhu mithlu albayda cinyarsa kuma kaman dutsen bayba sunan dutse kamar yadda yake a cikin wata riwaya da ke cikin sahih muslim wa maq'aduhu minan nar makwancin shi a wuta mazaunin shi space da zai occupying a cikin wuta kama baina qadidin ila makka kaman daga qadid zuwa makka qadid wani waje ne kusa da madina da an fita garin madina kaman kaman tafiyar misali a ce kaman tafiyar kilomita 500 duka matsugurin kafiri ne kwaya daya wa kasafatu jildihi kaurin fatarsa 40 zira'an zira'i 40 bizra'il jabbar da gwajin Allah wannan duka Allah zai musu wannan girman jikin ne dan su cika wutar su cika ta saboda Allah yayi alƙawarin sai ya cika ta kuma dan a dade ana babbaka su Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan bala'i wannan hadisi tabbataccen hadisi ne yana cikin sahih muslim shine lafazin imam muslim da yake ishara wanda yabo a cikin abin nan sifatul janna babun malam yace ga wani babi har ila yau qala haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana hajjaj ibn minhal qala haddathana hammad ibn salama an ya'la ibn ata an waqi ibn huds an ammihi abi razin al-uqayli qala qultu ya rasulullah ayna kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa'un ثم خلق عرشه على الماء daga Muhammad ibn Musanna al-Laythi yace hadasana al-Hajjaj ibn Minhal al-Anmati al-Basri babban malami rasuwarsa 217 daga cikin rijalus sita shi kuma yace an Hammad ibn Salama ibn Dinar kenan an Ya'la ibn Ata at-Ta'ifi ya rasu shekara 30 daga cikin masu hadisi a cikin Muslim da Kutubul Arba'a shi kuma yace an Waqi ibn Hudsin shi kuma daga baffansa shine sahabin nan Abu Razin al-Uqayli radiyallahu anhu Abu Razin yake cewa nace ya manzon Allah qultu ya rasulullah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard a ina Allah ubangijinmu yake kafin ya halicci sammai da ƙasa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana fi ama'in ya kasance yana cikin wani girgije kamar yadda Abu Ubaida Ma'mar ibn Musanna yake cewa sahabun la nadri kaifa huwa wala nas'al wani girgije ne ba mu sanya yake ba kuma ba ma tambaya game da shi annabi ya faɗa mun yi imani nabi ya ce mafaqahu hawa'un a saman shi babu wani space wala tatahu hawa'un summa khalaqa arshahu alal ma'i sannan ya halicci al'arshin sa akan ruwa wannan isnadi ne da'ifi saboda waki ibnu hudsin wa yuqalu ibnu hudsin bil ayn mun ji shi a baya ya kasance majhuli ne ba a san shi ba al-imamu qabri ya rawaito na cikin tafsirinsa haka nan tayalisi a cikin musnadinsa haka tirmidhi a cikin kitabu abin nan wato sunan na limamu tirmizi a jami haka na ibn maza a cikin mukaddima ta sunan ɗinsa wannan gaba ita ta ga ibn liƙam yana ambata a cikin nuniya da yake cewa wallahu khaliqu kulli shay'in ghayra Allah shine mahaliccin duk wani abu wanda ba shi ba yace ma rabbuna wal khalqu muqtarina da Allah da ubangijinmu ba abu ɗaya bane yana kore aqidan yan hululiyya da ittihadiyya yace lasna naqulu kama yaqulul mulhiduz zindiqu sahibu menene ma sahibu mantiqil yunani lasna naqulu kama yaqulul mulhidul mulhiduz zindiqu sahibu mantiqil yunani ba ma fadan kamar yadda mulhidai zindikai suke fada masu aiki da mantiqin yunan bidawami hadha al-alim al-mashhud hadha al-alam al-mashhud wanda suke cewa wannan duniya ai dama can akwai ta jujjuyawa take wal arwahi suna cewa kuma rayuka ma duka abin nan din sa ake recycling din sa ake walaysa bifani cewa suke wai duniyar nan ba ta karewa tunda ba ta da farko ba ta da ƙarshe sun mai sun gama ta da Allah sun ce da Allah da duniya da abu ɗaya ne yana nan a cikin duniya inda ya musu raddi ibn al-qayyim to Allah ya kasance babu komai daga baya halicci halittun babun mala yace ga wani babi kuma har ila yau qala haddathana nasr ibn ali wa muhammad ibn al-musanna qala haddathana abdul aziz ibn abdus samadi qala haddathana abu imrana al-jawni wannan dukkanin su yace an abi bakr ibn abdullah ibn qais an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zalla sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana siffanta mana wasu nau'in aljanna ne na a zo a gani annabi ya ce jannata ne min zahabi akwai wasu aljanna guda biyu na zinariya komai nasu zinariya ne hatta wa aniyatuhuma wa ma fihima tun daga ginin da gadajen da kujerun da kwanukan abinci da kayan kicin da komai annabi ya ce wa aniyatuhuma hatta kofunan shan ruwa wa ma fihima da duk abin da ke cikinsu da cokali da abin sakuce da mayafi da filo da komai da ka sani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka min zahabi dinariya ce wa jannatani min fiddatin da akwai wasu aljanna kuma guda biyu na azurfa aniyatuhuma wa ma fihim su ma duk abin da ke cikin su azurfa ne wa ma bainal qaumi wa baina an yanduru ila rabbihim mutanen da ke cikin waɗannan aljannu aljannonin babu abin da zai shiga tsakankaninsu da tsakankaninsu ga Ubangijinsu, illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adn in banda shamakin nan na girma da Allah ya sa ya shamakance fuskarsa a cikin jannatu adnin wato aljannata adn Allah ka sa muna da rabo a ciki wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wanda yake tabbatar da samuwa aljanna tun yanzu kuma tun da da can kuma aljanna iri iri ce akwai ta zallar zinariya akwai ta zallar azurfa akwai kuma jannatu adnin wadda ita ce kamar a ce ita ce common room na aljanna wanda kowa yake da tarayya a cikinta kuma Allah yana da shamaki da ya hana shi a ganshi la tudrikuhu al-absaru wa yudrikul absara yana da shamaki da ya hana a ganshi wanda in ya cire shamakin kamar da zamu zo mu ji da zai cire shi da ya kone ko komai na duniya malam isa ke cewa haddasana abubakar bin abi shayba wa ibn numair wato muhammad ibn abdullahi ibn numair kenan qala su biyu suka ce haddasana abu muawiya wato abdarir kenan muhammad ibn khalid abdarir an al-a'mash daga malam sulaiman ibn hiran al-a'mash an amr ibn murra daga amr dan murra an abi ubaida daga abu ubaida wato abu ubaida wannan dan gidan abdullahi dan mas'ud kenan an abi musa daga musa al-ash'ari da malamin sa ne qala yace kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikin mu fina bi khamsi kalimatin yayi mana wasu hudubobi yayi mana wasu maganganu guda biyar fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala la yanam sam Allah ubangiji baya bacci wala yanbaghi lahu an yanama dama bai dace Allah ya bacci ba la ta'khudhu sinatun wala nawm gengedi ko bacci baya daukan Allah yukhfidul qista wa yarfa'u yana saukar da adalci wani lokaci wani lokaci kuma ya dauke shi ishara zuwa ga wani lokaci a duniya a bayan ƙasa sai a samu adalci a samu yalwata a samu shugabanci mai kyau wata rana kuma sai Allah ya dauke sai a rasa wata rana kuma sai Allah ya dawo da shi yurfa'u ilayhi amalu an-nahar qabla amalin layl ana kai mishi ayyukan da aka yi da rana kafin a kai mishi waɗanda aka yi a daren wannan rana wa amalin layl qabla amalin nahar sannan kuma waɗanda aka yi da dare su kuma za a kai musu kafin rana za ta biyo wa hijabuhun nur wato kullum ana cikin aiki mala'iku suna kaiwa su kawo suna hauhawa da ayyukan bayi suna rahoto a wajen Allah ba wannan aiki da zai latti ko ya makara ba a kai rahoton shi ba har lokacin next rahoto yayi malaiku ba sa wannan sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam yace a hijabuhun nur shamakin da yake hana bayi su ga Allah an-nur haske a wata riwaya an-naru wuta ce take shamakancewa an tambaye Allah sallallahu alaihi wasallam shin kaga Allah yace nurun haske dai na gani anna arahu yace law kashafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah madauki sarki zai yayi wannan shamaki la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basruhu min khalqi da hasken fuskar sa sai ya kona duk abinda ganin sa ya tike zuwa gare shi na daga halittu wannan hadisi sahihin hadisi ne yana cikin sahih muslim ta hanya Abubakar ibn Abi Shayba da Abu Kurayb zuwa ta hanyar wannan Muawiya din Abu Muawiya haka ne Ibn Majah ya ruwaito shi da Ahmad da Ibn Khuzaima da Imam al-Ajurri da wasu haka nan shi ma kanshi Muslim ya sake ruwaito ta hanya daban zuwa ga Jarir Ibn Abdul Hamid zuwa ga Amash ya sake ruwaitowa kuma har ila yau ta hanyar wato Shu'ba zuwa ga Amr dan Murra hadisi ne tabbatacce da yake tabbatar da ainihin wato sifofin Allah na cewa al-hayyul qayyum rayayye tsayayyen sarki la ta'khudhu sinatun wala nawm bacci da gangidi ba sa daukan Allah sannan kuma yake tabbatar da abinda aka sani na aikin mala'iku na kai rahoton bayi da ababen da suke aikatawa kullun safiya da maraice safiya da maraice dare da rana da kuma tabbatar da sifar Allah ta cewa Allah yana da fuska eh da zai bude fuskar kuma fuskar tana da haske hasken kuma zai kona duk abin da ke duniyar nan saboda hasken sa amma Allah wanda ga sai cikin iyawarsa alkiyama san da ya nufin bayansa su gan shi bayan ‘yan aljanna zai ba su ƙarfin halittar da za su iya ganin abin da Allah ya so su gani na fuskarsa ko zatinsa Allah ka samu cikinsu babun ga, ga wani babun kuma ha'ila yau babun da zai bayani akan girman wato rahama Allah da yadda yake kau da kai ya yafe ma bayi laifukan da suka yi masa Allah ka yafe mai قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بستان لمسيء الليل أن يتوب بستان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها wannan isnadi ne wanda yake ingantacce rijaluhu rijalu shaykhain Abubakar shine Ibn Abi Shayba zuwa ga Abu Muawiya ad-Darir zuwa ga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran zuwa ga Amr dan Murra al-Jamali shi kuma yace daga Abu Ubaida shine wancan da muka ji a baya wato dan gidan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu shi kuma daga Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yada hannaye guda biyu yadallahi hannun Allah guda biyu bustanu abuɗe suke limusi'il layli ga wanda yayi laifi da dare an ya tuba bin nahari ya tuba da zaran kai laifi ka ci gaba da tuba kar ka sake laifin kai tuba Allah yana karɓar tubanka wali musi'in nahari wanda suka yi laifi da dare kuma hannun Allah na buɗe yana jiran su da rana an yi tuba bilele wanda suke laifi da rana su tuba da daddare hatta ta tsulo a shamsu min magribiya Allah ba zai kushi bana a san tuban bayinsa har sai ran da rana ta fito daga mafaɗarta wato ran da ce ta gaida Allah kamar da muka ji wani darasi da ya gabata ta gaida Allah Allah ya ce tashi ki dawo ta inda kika zo sai a wayi gari rana ta fito daga mafaɗarta daga ranar an rufe kofar tuba matsala ta riga ta uku Allah ka tsare mu daga wannan bala'i wannan hadisi kamar da muka ambata sahihi ne isnadin sa ibnu abi shayba ma ya rawaito shi haka na ibnu khuzaima haka na al-imam muslim ya rawaito shi ta hanyar shu'ba zuwa ga amr dan murra haka nan kuma allalaka'i a cikin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa wa haddathana ibn numair qala haddathana abu muawiya an a'mash bihi wannan wani wata hanya ce ƙara kawo ta hanyar muhammad bin abdullah ibn numair zuwa ga abu muawiya zuwa ga a'mash an amr bin murra zuwa ƙarshen hadisi qala haddathana abubakar قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلم عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بسطان لمسيء الليل ان يتوب بالنهار ولمسيء النهار ان يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها sake kawo wata hanyar ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba wannan karan sai ya ba su hadisin daga Ubaydillah ibn Musa zuwa ga Sufyana zuwa ga ainihin Hakim ibn Ad-Dailam Al-Kufi ken zuwa ga Abu Barat Al-Aslami zuwa ga Abu Musa Al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa yadallahi hannayen Allah bustanu budaddu ne li musii'il layli ga masu laifi da daddare an ya tuba bin nahari su tuba da rana wa li musii'in nahari budaddu ne ga masu laifi da rana an ya tuba bin layli su tuba da daddare hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha za a yi ta yin haka har zuwa ran da rana za ta fito daga fadarta saboda Allah yana gafara yana jiran masu laifi su nemi tuba ya gafarta musu Allah ka gafarta mana Allah ka rangwata mana babun ga wani babun kuma har ila yau wanda shi kuma zai kawo mana hadisin da suka tabbatar da cewa Allah yana ji ba kurma bane qala hadathana ibrahim ibn hajjaj قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان القوم إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا يكبرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون عصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا daga Ibrahim ibn al-Hajjaj al-Sani al-Basri malamin Imam an-Nasa'i ne wannan ya rasu shekara ta 231 shine yake cewa daga Hammad ibn Zaid Hammad dan Zaid babban malamin nan shi kuma daga Ayyub Ayyub a yake cewa an Abi Usman an-Nahdi daga Abu Usman an-Nahdi an Abi Musa al-Ash'ari kenan qala yace kunna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana a halin wata tafiya wa kana al-qawmu sahabbai sun kasance idza alau sharafan idan suka hau kan wani tudu aw habatu wadiyan ko suka gangara cikin wani kwari yukabbiruna ya daga cikin sunna ana tafiya an zo hawa ayi kabbaran an zo sauka a ce subhanallahi da sauransu yana na cikin ismul muslim ko to suna yin wannan ibadar sai suna daga murya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane arbi'u ala anfusikum ku sassauta wa kawunanku ku yi a hankali fa innakum la tad'una asam wanda kuke kira ba kurma bane wala ga'iban kuma ba wanda baya nan bane walakinnakum tad'una sami'an qariba kuna kiran ubangiji ne wanda yake mai ji kuma yana kusa wannan hadisi tabbatacce ne al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Muslim ta hanyar Hamad dan Zaid din malai sake cewa haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddathana Mu'tamar ibn Sulaiman qala qala abi haddathana Abu Uthman an Abi Musa qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yus'iduna fi saniyatin aw qala fi aqabatin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu ya'riduha fil jabri فكل ما على رجل من القوم آه الثانية أو قال في الأقبة نادى أو قال هتفى قال ولعله قال بأعلى صوته لا إله إلا الله الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وانا إسنادي تاني عبيد الله بن معاذ الأنبري شوف ما تشي daga Mu'tamar ibn Sulaiman ibn Tarkhan malam Mu'tamar yace daga baban shi Sulaiman dan Tarkhan daga Abu Usmana shine annahadi din can shi kuma zuwa ga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kale yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yus'iduna fi thaniyati suna hawa ta kan wata hanya tsakankanin duwatsu au kala yace ko kuma yace fi aqabatin suna yin wata gangara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala baglatin lahu ya ariduha fi jabal sai annabi yana kan wata alfadarsa wadda ya gabatar da ita akan dutsen wato ya sufane ta ko ya sikilin zamunta akan dutsen fa kullu ma ala rajulin min alqawmi thaniya isan da wanin su ya hau kan wannan tudu au qala fil aqabati nada sai aji yana ƙwalla kira au hatafa yana magana kaman yana yi da na nesa qala yace wala allahu qala halama malamin yace bi a'la sauti wato nada bi a'la sauti ko hatafa bi ala sauti sai ya daga iya muryar shi yana la ilaha illallah wallahu akbar kuma yana kiran sallah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu innakum la tad'una asamma wala ga'iba wanda kuke kira fa Allah din nan ba kurma bane kuma ba na nesa bane yana nan kusa kuma yana ji kaga ya tabbatar da Allah da siffar ji ya kore masa siffar kurmantaka ya tabbatar da siffar huduri ya koyi masa siffar giyabi wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim imam bukhari ya tushe a wurare daban-daban cikin kitabul qadri da kitabul jihad da sauran wurare haka imam muslim da sauran malamai sun ruwaito shi a sai dai akwai wata abin nan anan ashekul albani muhammad nasir din allah ya gafarta mishi yayi wata magana game da wannan lafazin da yake cewa a ƙasa وهو بهذا اللفظ عندي منكر akwai wani lafazi na Abdurrazzaq daga Ma'amar daga Ayyub da Asim ko ɗaya daga cikin su duk zuwa ga Abu Usman wanda Abu Dawud ma ya shi cewa da ƙarin innal ladina tad'unahu bainakum wa baina a'naqi raka rukabikum wanda kuke kira to yana nan tsakankanin wuyayenku da kafaɗinku to wannan ƙarin lafazin shi na shi kwalaba ne yake cewa wannan ƙarin lafazin ba za a karɓa ba saboda ƙari ne da wani ya kaɗaita da shi mai suna ali ibn zaid ibn jud'an wanda kuma saboda mummunan haddasa ba zai a karɓi wannan ƙarin daga gare shi kare ba saboda wannan ƙarin ba za a yi tibari da shi ba wallahu a'lam babun ga kuma wani babi قال حدثنا كثير بن عبيد الحذاء قال حدثنا عبد المجيد ابن أبي وراد قال حدثنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقما قال خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة ببعيد تانيا كثير ابن عبيد الحذاء وكثير ابن عبيد ابن نمير مالمين من أهل حمص يتي حدثنا عبد المجيد ابن أبي وراد عبد المجيد ابن أبي وراد صدوق يخطئ كود إيكي واسما سنا جنم مرجئين ابن هبانا يا يما جنا مي نوي أكنش تشوا متروكي al-Imam Muslim ya rawaito hadisin shi da haka ba za a karɓo wacce magana ta Ibn Hibban shi kuma yace hadathana Ma'mar wato Ibn Rashid As-Sanani an al-A'mash Sulaiman ibn Mihran an Ibrahim an-Nakhai kana al-Alqamah ibn Waqqas qala yace kharajtu ma'a Abdullah ibn Mas'ud na fita tare da Abdullah ibn Mas'ud yawmal Jumu'a za mu tafi sallar Juma'a da wurwuri fa wajada thalathatan qad sabaqu a garin Kufa suna zuwa masallacin sai ga duk da sammakon da yayi a ce kamar irin yanzu karfe 9 ko 10 ko 7 da rabi kayi sammakon zuwa sallar juma'a kana zuwa sai ka tarar da wani wanda ya fika zalama har ya riga ya iso har mutum uku to da ya so a ce shine na farkon zuwa ko na biyu ko na uku sai ya samu shine na hudu to duk da haka sai ya ce rabi'u arba'atin ba komai mutum na hudu ma ai ba ba nisa bane wa ma rabi'u arba'atin minallahi bi ba'idi mutum na hudu wanda yake shine na hudu tsakanin shi da Allah ai bai nisa da Allah ba yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa innan nasa yajlisuna minallahi yawmal qiyamati ala qadri rawahihim ila aljum'ati lalle mutane za su zauna kusa da Allah ko nesa da Allah ranar alkiyama wanda mun ji a baya cewa akwai wata rana ta alkiyama wanda ake zuwa a gana da Allah ita ce juma'al aljanna kenan wanda aka je idan mutane suka dawo matan su ma ba za su gane su za su ga sun canza musu kama sun zama an ƙara musu kyau an lulluba musu ƙarin ni'ima to a wannan irin rana kusancin mutum ko nesa da inda Allah yake al'arshin Allah yake da gwargwadon kusancin sa da limamin juma'a ko nisan shi daga in kana so kusanci da Allah sai ka ci gaba juma'a akan kari ko kuma ka ci gaba da irin shashantin nan da muke yi ba za ka taho ba sai ka ji an hau sai liman ya hau ka zo kana laluba inda za ka shiga a rana ko a bakin kwata ko a kusa da wani mai tsirai haka dai gashi nan dai Allah ya karɓa bai karɓa ba Allah shi ya kusa ne mutane mun raina juma'a yanzu ga baki ɗaya da surutu da mutane suke ka ji mutum wai ana huɗubar juma'a yana fira abin shi wani ma zai ce ne wallahi ina masallaci ne ya ɗaga waye shi baka da sallah wannan abin fa kowa ya san wannan karatun tun a iziya amma mutane ba ruwansu ce wanda ya magana liman na hudu ba bayi da sallah wanda ya ce wani yi shiru bayi da sallah wanda bai sada sahu ba bayi da sallah amma mutane suna ji suna ganin shedan ya hana su su gyara aikin su jama'a ina ina amfanin ka taho ka zo kayi wanka ka zo masallacin kuma ka zo kai abin da bata maka sallah kuma abin da kana sane inda jahilci ne sai a ce to mutane ba su sani ba halarsa samu uzuri amma wannan karatu ne gama gari kowa ya san shi duk wani musulmi da ke rayuwa a ƙasa hausa ko duk inda ake musulunci wala ya san wannan karatun don muri tun muna ‘yan yara muka san shi za ka ji a bakin wanka a bakin babanka a bakin duk wani babba da ke zuwa sallar juma'a a unguwarku zai gaya muku wannan karatun zai ce muku kai ba a surutu ba haka bane jama amma mutane su surutu su ta buga waya su ta chatting su samari ma ba ruwansu za ka yi sun tsaya a gefe ne ma kowa kai yara ce da dumashi suna tafirarsu wallahi wani hacci ya ce raga ana a sai masara a sai rake a sai gurasa sai liman ya ce umu ila salatukum sannan sun fada da duma su su sallah kawai su wuce to gaskiya wannan garari ne irin waɗannan tayu in suka je taron nan na lahira to wala ba za ba su shiga ba ko ka shiga aljanna ba za ba ka shiga ba kana zama dan bakin irin wanda ake kora a gun walima din nan sai ka tsaya karata da duma ka daidai wajen ka jira sai an gama shi da ibn mas'udin kaga sahabi ne fa amma ji irin gaggawar da yi duk da haka ya tarar da wasu ya tarar da wasu yanzu akwai masalatan da zaka je fa mallan liman zai fara hudu ba wani babu mutum ashirin wallahi mu nan mu gode Allah akwai masalatan da a nan ƙasa Hausa zaka je ka tarar liman zai fara hudu ba karfe ɗaya babu mutum ashirin sai kafin ya idan da hudu ne za a taru shi sa wani limamin in ya ga haka sai ya tsawaita hudu ba yadda ya iya dole ya tsawaita don in ba haka ba sai a kasa riskar shi mutane sai sun jiyo loudspeaker ne kawai za su ta dango suna tahowa min kulli fajjin amik jama'a ya kamata mu gyara gaskiya da yin wankan juma'a da cin gayu ranar juma'a da zuwa da wuri da sanya turare sunnoni da yawa da muka manta da su a juma'a gashi kuma duk sati kana yi amma kuma an manta Allah ya gafarta mana yace innan nasa yajlisuna min Allah yawmal qiyamati ala qadri rawahihim ila aljum'at alawwal thumma athani wanda yake shine na farkon zuwa shine na kusa da Allah mafi kusanci thumma sani sa'annan nabiyinsa thumma salis sa'annan na uku thumma rabi sa'annan na hudu wa ma rabi'u arba'atin bi ba'id ibn mas'udin wannan mudarji magana shi ce yace ni dai ina fata ya zama na hudu ban yi nisa da Allah ba Allah ka sa mu dace wannan isnadi ne kyakkyawa eh hadisin yana cikin sunan ibn majah da littafin mu'jamul kabir na al-imamu abul qasim at-tabarani malam yace babu ga wani babi qala hadathana ayyub ibn ayyub ibn al-wazzan qala hadathana urwat ibn marwan an ubaydillah ibn amr wa musa ibn a'yan an abdul karim an ata an jabirin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bi annabi yace daren da aka yi isra'i da ni marartu ala jibrila na wuce naga jibrilu fil mala'il a'la a cikin taron tawaga mafi ɗaukaka ɗin nan ya ce sai na gansu kalli hilsil bali min khashiyatin lahi azza wa jalla kaman shimfiɗar da ake sawa a ƙasan watan abin nan mai sunan shi siddin raƙumi in ba sawa raƙumi siddi ana ɗan shimfiɗa wani ɗan bargo ko wani abu saboda kan siddin ya sa mai kanta to wannan na can ƙasan shine alhils sai naga sun yi mutsu mutsu kalhilsil bali kaman lalataccen shimfidin da ake daurawa a gadan bayan raƙumi min khashiyatillahi azza wa jalla saboda tsananin tsoron Allah ubangiji da suke hadisi ne hasan duk da yake isnadin wato yana da rauni a cikin shi akwai urwa ibnu wane ne ma makaranta urwa ibn marwan ko urwa ibn marwan ar-raqi laisa bil qawi da yana da mutaba'a amma asalin hadisin al-Imam al-Tabarani ya tushe a cikin al-Awsat da kuma wannan sa Sheikh al-Albani ya inganta shi saboda majmu'ut turuq da ya samu a cikin as-sahiha lamba hadisi na 2289 shi ma yana tabbatar da wato akwai wasu makusanta da ke kusa ga Allah cikin mala'iku kamar yadda akwai su cikin mutane kuma yana tabbatar da irin yadda mala'iku suke jin tsoro da zama na natsuwa a gaban Allah Ubangiji maɗaukakin sarki har sai an ga kamar sun yi kama da mataccen tsimma wanda babu abin da zai iya za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala ali wa sabi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi